أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين to za mu ci gaba suratu taha aya hamsin da hamsin aya sittin daidai ba hamsin aya ba suna aya ce fatawalla fir'aunu fa jama'a kai da hukun mata mun faɗi cewa ainihin fir'auna ya yi ma annabi musa ansuwa da cewa sihiri ya zo da shi kuma za su tattara masa masu sihiri cikin irin wannan kuma ya aji ranar da za a haɗu ya ce to alkawarinmu da ku ranar ado ranar biki kenan ran da suka bikin shekara-shekara da suka saba na al'adarsu kuma tara mutane da hantsi fatawalla fir'aunu fa jama'a kai da kufin mata sannan fir'aunu ya ba da baya tattara kaidinsa kulle-kullensa sannan ya zo wato ya tattaro masu suke don suke brown da ya koma ce to mene abin ya aka ce aika garuruwa ne daban-daban a zaƙo gwanayen sihiri wanda suke ƙarƙashin mulkin fir'auna duk aka tattaro su قال لكم موسى wai lakum la tattaru ala Allahi kadiban fa yuskitakum bi athar Musa ya ce da su kai can ku kar ku kirkira wa Allah ƙarya ya murkushe ku ko ya halakar da ku ya ci ƙarfin ku kenan da da azaba yuskitakum ya yana nufin yasta asirku ko yuhulkuku wato kai kai can ku yanzu Allah za ku yi za ku kira wa ƙarya to ai Allah ya fi ku sai ya murkushe ku faƙar haɓa maniftar wanda duk ya ƙirƙe ƙarya ya taɓe wato Allah ta'ala ya yi ko da manzo kai kuma ka ƙirƙiro ƙarya ka kawar da saƙon manzanci ɗin ka karbar da saƙon Allah da ƙarya ka tunkuɗa gaskiya da ƙarya aiko wannan ba ƙaramin ba ƙaramin taɓewa ba ne fatanaza'u amruhum bainakum wa asarun najwa sai suka samu sabani a tsakaninsu to mene abin yi su masu sihirin kenan sai wasu na cin mutane to yanzu ga shi wannan mai sihiri wannan wannan wannan mutumin kai irin gargadin da ya mana da maganan da ya mana mai shiga jiki ga alama ba mai sihiri ba ne ya ba su tsoro wa'azi kaulan baliga ke shi kaulan baliga yake yakan yi amfani ko min bushewar zuciya takan shiga takan tasiri ko zuciya ta bushe in kaga mutum ya tsayayyam akan zai yi wani abu ko kai wa'azi ba zai ba to sai ka hada shi da Allah sai ka ce to shike sai ka ga ya shige shi wato duk lokacin da kai mutum kaulan balik zai shige shi zai dafa shi kuma a cikinsa ko da yake ba yana nufin wai zai sadu da bane amma dai zai tasiri yanzu abinda Musa ya gaya musu shine yanzu kun wannan abinda kuke kuke so ku yi kun san ba gaskiya ba kuma yanzu da Allah za ku yi za ku yi bara har kuke son ku zo da ƙarya ta rufe gaskiyan da ya turo to in ku haka nan ne Allah ba kyale ku zai halaka ku zai to sai masu tsirika suka ji tsoro suka ce ma junansu ma hada ta'ziru ma hada ta'ziru bi qawl sahib wannan gargadi ba magana mai sihiri bane wasu suka ce a kutun ba wannan za ka lura ba ka lura da dan abin hasafin da za a samu ko ba ka ka san wasu in sun lura sai ka lura da abin da za ka samu za mu samu promotion wannan fa yana magana dangane da sha'anin Allah ne in fa ka taba shi fa za ka gamu da fushin Allah wani ci amma wannan za ka zo ba ya kai ka tabbatar da shi ne daga Allah ne ke ka sani ko mai sihiri ne kuma in muka buge shi babban daraja za mu samu to in ba mai sihiri ne ba to dai a takaice dai suka tattauna ne to a da ƙarshe dai masu son abin duniya suka yi rinjaya kan cewa lalle dai tun dai fir'auna dai dai ba da abin tabawa to gara a yi wasarun najuwa suka yi ga suka gane a ɓoye wato kenan su masu sihirin kenan ya su mai ma'awal Allah sun gane ɓoye ɗin ma tare da fir'aun suka ce mu fa mutumin nan fa muna jin tsoron al'amuransa قالوا إن هذان لساهران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلم waɗannan biyun suka ce da junansu waɗannan biyun wato musa da harun ke masu sihiri ne suna son su fitar da ku daga ƙasar ku kuma su tafiyar da ainihin hanyar ku wadda ta zama abin koyi ta zama misali wato kenan waɗannan waɗannan Musa da Harun nan abin da suke nufi su yi kenan yanzu idan su suka yi galaba to ƙarshen al'amarin mulkin ku zai tafi ba jiya mun fassara ma'anar fitar da ku a ƙasa kamar yadda Fir'auna yake ku zo da ku fitar da mutane ƙasa ma'ana fitar da shi daga mulki su zo ne su fitar da ku a ƙasa alam ba su ba sun zo ne su ce duk duk kowa da kowa ya bar ƙasar ba ko ai ba ba shine abin da suka ce ko abin da suka ce kenan da Musa ya zo ya ce Fir'auna da jama'a su fice ƙasar ne abin da yake bake to amma shi fir'auna abin da yake gani in dai addini zai zo ya galaba ya zama musa za a bi to yanzu a yi sarki ke ne ya zama musa ke da iko ke to kuma in shi ke da iko to shi kun fir'auna an fitar da shi a mulki ke ne ma'ana bi shi da an fitar da shi ƙasa to waɗannan suna son su fitar da ku ƙasar ku ne ma'ana su ƙwace mulkin ku da sihirinsu kuma su tafiyar da tafarkin ku wadda ta zama musula wato sun sami ci gaba sakafa da wayewa har sun zama abin koyin saura saboda ka yanzu wannan hanyar tasu da suka ɗoro aka yi suka ginu suka yi ƙarfi yanzu sai labari yanzu musa zai zo ya kafa mulki tare da jama'arsa shi saboda ka yanzu mai ne abin yi a kyale al'umma su bi musa a kawar da mulkin fir'auna ya zama tarihi fa'ajmi'u kai da kuma sun matu saffa ko har haɗa ƙulle-ƙullen ku zo gaba ɗaya wato ko shiri a yi mashi gaba ɗaya a zo sahu guda haɗa kai kenan a haɗu daram a tsayakken wato idan ya zama kila aka yi mashi ɗai-ɗai-ɗai-ɗai kila sai rika dokewa da daidai daidai to a haɗu gaba ɗaya duk gaba ɗaya ce da murya ɗaya da aiki ɗaya a wurga igiyoyi da sanduna to kun ga sai a doke nasa wa kad abdullahi alayhi wa minista ala wanda ainihin yake a gaba a yau ya zama shine a sama to shine kam shi wannan ya rabauta wato shi nasara kenan mai wanda ya zama shi ne wanda ya buge shi ke da nasara idan ya zama muka haɗu gaba ɗaya muka tattara namu ya doke nasa kaga shi kenan mun yi galaba ke wato kenan ba batun waye ke da gaskiya ba ne a nan waye ci ƙarfi tunda idan ya sa sandansa ta zama maciya suka sa sandunansu suka zan macije himi sauran mutane wanne zai fasa bayanai zai ba su tsoro o macije zai o o macije zai zai ta kuji kenan kawai sai a ce ya to in ko kila wani ya jefa nasa ta zama yar gunto macija musa ya jefa sai a ce ya kau musa ya buge shi sai wani ya zo ya jefa nasa shi ma ya musa jefa nasa sai a ce hauka musa ya buge to in yi haka nan sai musu ɗauki ɗaiɗai to in suka tattaru ko gaba ɗaya aka ga dalan macizai in yi jefa tasa sai a fashe da dariya sai a ce an gama ad ablaha manista ala sai a ce ainihin ad ablaha yau ma manista ala sai a ce ai wanda wanda wanda ya fi ƙarfi ya yi rinjaye ya yi nasara shi ke an gawa sai masu siri su kwato ma fir'auna mulkin sai a ce to kaga kaga wannan ya nuna bacin abin da ka zo da shi ka zo kana neman ka kwaci mulki da sihiri kaga mun gwada maka sihirin mu ya fi naka saboda haka yanzu sai a yi masa hukunci amma yana jin in fir'auna ne zai kai shi kotu zai mashi da makurɗiya sai ya kai shi kotu a same shi da laifin cin amanan ƙasa sai a sa shi a kula ya ce mai ya dama ya fir'auna ya ce masa da ini ta kasta ilahan gairi la aj'alan naka min al masjuni in ka rike wani ubangiji ba ni ba zan saka a cikin tsararru sai a yanke masa hukunci da shi da dan uwansa Musa hukuncin ɗauri mai tsawon gaske ko na rai da rai قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى suka ce ya Musa ko dai ya zama kai za ka wurga ko kuma mu zamo ne farkon wanda zai wurga wato tsakanin mu wa zai fara wurgawa wato wannan kaga har wala su masu yi suka bashi dama ya zabi daya wato ko yanzu zabi ya rage nawa ne kenan na Musa in ka ce mu mu fara wurgawa mu in ko kai za ka wurga ka fara wurga naka qala bal alqa yace a kogule ku wurga fa idza hibalukum wa isihum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tis'a sai ga igiyoyinsu da sandunansu suna sawwaluwa masa shi Musa ke saboda sihirinsu cewa suna motsi sai ga igiyoyin da sandunan sai suka sawwalu akan suna motsi alhali igiyoyi ne da sanduna ba wai suna nan a igiyoyinsu da sandunansu amma sihiri wani irin dabara ne masu yi sukan yi na ɗauki idon mutum sai ya ga abin da yake ba zahiri ya ga abin da yake ba hakika ba abin da yake zahiri ba zahiri ba abin da yake ba hakika ba sai ya ga wani abu zahirin da ba shi ne hakika ba zahiri zahirin da zai gani yanzu macizai amma kuma hakika menene sanduna ne da itatuwa suna nan kuma a sandunan su da itatuwan su amma sun san yadda suke suna cewa sihiri wani ba'anin sihiri ilimi ne domin har yanzu akwai akwai professional da suke irin wannan ana ce musu sa'aratu amma yanzu ya zama wasa ana ce musu magician sukan sukan rika show haka ana shiga a kalla kuma ya zama ya zama wasa kuma yin ma shi ya fito kuma ba zai ba sihirin zai rika yi ba shi na wasa ne kawai ba san ko irin wannan kire kire sami halacci ba amma dai ba bai shahara kasashen musulmi ba amma dai lalle su masu yin yanzu a matsayin wasa an san wasa suke wanda suka je suke kallo sun san abin da suke kallo ba daidai ba ba gaskiya bane kuma su ma masu yi sun san abin da suke ba gaskiya bane amma dai duk da haka ana tafa musu don suna burgewa don za su yi abu ka gane akai suka yi to shi kenan har ma wayan suka rika gargadin yara wani ma ana nuna a talabishin aka nuna cewa kada yaro ya kalla saboda shi yaro sai dauka da gaske ne kuma kuma suka yi suka ce na ga irin wannan a talabishin wani cewa don't try it at home karko karko gwada fa a gida ya dauki kusa ya sa hancin sai dauko guduma ya dinga bugawa ya kudi sannan ya zaro kai ka san ba zai yi haka nan ba ko sai na cewa karfa wani je shi zai yi a gida wannan wato ba da gaske ne ba ko a saka mutum a wata a sasso ka wa'in su hukake kuma sai fito ko a tabu ba da irin wa'annan sai a ta tafa masa amma duk an san ƙarya ne to amma a da kaga wani ya nuna kenan yanzu ilimi ne suna ana koyon shi ne dubarori ne akan kwa za ka ga abin gashi sosai idan ka yana kalama sai ya zama wani abu daban to ya suke ya suke da yake ilimi ne sai su koya mutane to amma ilmin sihiri irin wannan zai zama bai halatta ba ko ba lura ba saboda ainihin mutane suna yi su roƙi mutane akan cewa suna yin gaskiya amma ban san kamar wannan tun da su yanzu na yanzu na zamani da suke su su suna ba suna yi ne a matsayin gaskiya ne ba suna yi ne a matsayin suna ma mutane wa'insu dabarori ba su gane ba su kuma sun san ba su gane dabarun ba amma suna tafa musu har mutum ya biya kuɗi ya je ya kalla ya ta tafi amma ya san ƙarya ne to amma na da ba su ɗauka ƙarya ne ba sun ɗauka da gaske su ana roɗon su ne sosai saboda haka da suka jefa igiyoyinsu da sandunansu sai suka sawwalu masa cewa suna motsewa ma'ana matsayin macizai fawo jasafi na tsiye kifatan musa sai ya ji tsoro a ransa shi musa kenan sai musa a ransa ya fita an fito kuma ba wato duk da dai sihiri ne tsoron musa a nan ba tsoron sihirin ne ba ba tsoron macizai ba ne kun san tsoron musa kada mutane su rudu ba shi ya ba ya ji tsoron macizai ba ne ya ga ai musa ji tsoron igiyoyi da sandu ya ji tsoron cewa waɗannan mutanen za su fito domin su za su ɗauka da gaske kuma su ɗauka mu dole nan macizai ne a suna manya da ƙanana kuma da wurga maka sai da mutane za su yi ka yan kallo mai za su ce ka san ranar duk a babban mahaɗa matattaran gari a kado duk gari an cika da baƙi daga garuruwan da ba a nan ne hedikwata ba an zo hedikwata babban birni da an haɗu to ainihin yanzu lokacin da mutane masu sihirin nan suka wurga sandunansu a wani rawa an ce sun fi su 400 to mutum 400 ko ai sanda da itace 400 duk mace zai 400 ai kaga ya fi gani imi to sai mutanen nan duk da jama'an gari me za su za ka ji ana wani zai ce a yan buge shi a yan gaba da shi kaga gaskiya gaskiya ta bayyana a za ka ji comment ɗin mutane ce kun yi daidai to ainihin a daidai lokacin mai musa zai ji tsoro mutane za su fito ba tsoron igiya ba da sanda ba to sai musa ya ji tsoron to fa kada fa wata al'umma na al'umma fa ya wannan yamma ya ce an yalta misal amra amma an yalta misal amru kenan alan nas ya ji tsoron kada al'amarin ya rikirkice mu mutane wa yukhda'u bi hadha bi hadha zahir mumawwih da su surudu da wannan abin da yake a zahiri gashi kamar da gaske walakin Allah subhanahu wa ta'ala makhafatuhu bin da'i sai Allah ya yanke tsoron sa yace qulna la takhaf innaka anta ala muka ce karka ji tsoro kai ne a sama wato kai ne birbishin su karka ji tsoron mutane za su hukuma ne kai ne za ka a sama za ka yi nasara kansu وألق ما في يمينك وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا كجيف أبن دكي هنونك ذات بات أبن دسك عيكتا أنا cewa mai ita macijiyar nan ta mai shi su sun zama sandunan ne da igiyoyin a ganin kowa da kowa ko kuma ta haɗe su kowanne zai zama da abin mamaki amma kila haɗe yawan yafi ban mamaki saboda ka wani kira ma talakafu ne talakafu ya fi kama da shi ne kamar tana haɗewa kenan to shi kenan dai haɗewan zai fi ban mamaki za ta haɗe abin da duk suka aikata inna ma sana wa kai da sahir abin da suka aikata kullum mai sihiri ne wala yafluku sahiru haythu ata duk mai sihiri ko ba inda zai nasara duk inda yake su masu yanzu mutane sun ɗauka sihiri shi ke ci an mamaki abin da aka yi su tun da ya kamata tun bayan kisan da auna duk a koyi darasi ya kamata tun bayan fir'auna duk wani jabbere ya koyi darasi ya ga cewa duk jabberanci shi ba zai kai fir'auna ba ga inda fir'auna ya kare duk wani matsafi ya kamata shi ma ya koyi darasi ce to ai ka ka yi tsarin fir'auna ne wanda sai da aka gwada aka tantance gwanaye saka tattaro su a lokacin da ake kankaho da sihiri to gashi kuma Allah ta'ala yana cewa wala ya fulu sahir haifa ta duk mai sihiri ba ba zai ba zai nasara ba duk inda yake fa wal qiyas tahratu sajjadan qalu amanna bi rabbin haruna musa sai aka wurgar da masu sihiri suna masu sajjada suka ce mun yi imani da ubangijin haruna da musa bayan wato da da musa ya wurga nasu kenan ta bata nasu ka san yanzu mutane sun bayan bayan duk jama'a suna kallo suna oh oh oh ai wannan ai sun gama da shi ko ina shi da ya wurga kasa sai suka ga maciji ya ka sai tana bi sai tap tap tap ta dide sai ta dawo sai ya sa hannu sai ya rika sai zo da sai kuma oh Musa ne akan gaskiya ha yanzu akan gaskiya sai masu hiri kuma kawai sai suka faɗi suna masu zujar suka ce mun yadda da ubangijin Musa da da Harun cewa lallai wannan mu sihiri muka yi shi ko nasa gaskiya ne to kaga yanzu za a bi kenan fir'auna kuma yana zaune yana jiran za a kwata mishi mulki sai ga kujera tana ta fara motsi ya karbi microphone karbi speaker ya ce akwai bayani kala amantum lahu qabla an azana lakum to kaji manya kuma imanin ma sai an ba da izini sai an baka lasisi kake iya yin addini bai musu rijista ba to yace kun yi imani da shi tun ban ba ku izini ba wato ya kamata su tun bayan da ya buge su sai su komo su yi sujada ga fir'auna su ce to me yanzu me kace mu imani da shi tun da shi ne babban mai iko na ƙarshe ba wani mai iko bai rushinsa ai kaga in ko me za a yi sai da yardan shi ko haka wa'ansu ma abota iko suka suka ɗauka alai ikon zamani yanzu har yanzu akwai wanda suka ɗauka kana ikon zamani yanzu ma aka zauna a rubuta ko a dama ko lokacin fir'auna ne suna rubutu suna rubutu zaka ga da yawan ana ana ballo alluna ana ciciro na tarihi sai a ga cewa ana rubuta doka ne ba sarki yana abin da ya ga dama bane aka rubuta doka ne to kuma shi ma sarkin ana iltiz ana dora mashi bi doka dole don haka ma a tarihi akan cire sarakuna manya-manya a ce sun saba doka akwai doka kenan wanda ya nuna akwai haƙƙin sarki akwai haƙƙin ra'iya wanda ake haƙƙin wanda ake kula da su wanda in ya saba za a iya fitar da shi amma fir'auna shi sai ya zama mai mulkin kama karya shi bai da akwai wani wani birbishinsa ba duk abin da ya gana mai hukunta shi za shi za shi za a aiki da shi to shi ne sai ce yanzu kun imani shi ne tun ba ku izini ba inna ku lakabirukum alladhi allamakum as-sihr wannan shine babban ku wanda ya koya muku sihir wato wato dama shiri dama kun shirya da shi ne ya zo sai ya yi sihiri sai a kira ku ku zo ku buge shi in kun zo buge shi sai ya buge ku sai ku ce shi akan gaskiya yake don ku rudu mutane duk a tattaru a bi addinin ku addininku na masu zuhi shi ne shugaban ƙungiyarku na masu zuhi shi ma ya koya muku yanzu an zo za a roɗi mutane alhaji fir'auna ya san ba haka bane kasar ya san ƙarya yake tun da shi ne fa ya gana da masu sihirin nan ya gaya musu muhimmancin aikin da ke gabansu cewa su ne masu ƙwata mashi kujerar mulkinsa suka kuma yi din da shi suka ce to muna da lada ne yake kwarai su ne mukarrabai kuma ya san lokacin da suka zo lalle ba su da wani sila da Musa da suka zo ma an ba su masaukin musamman ne aka gana da su a koyi aka nuna musu hadarin da ke gaban su da muhimmancin aikin to amma gashi yanzu ya zo da yake ya ga an buge su sun yi su sun yi saranda mai fir'auna yanzu yake gudu sauran jama'a da za su eh mun ma mun yarda shikenan kaga daga nan tunda abin ya zama haka nan ne sai duk a koma abin Musa kenan kaga abin abin da Fir'auna yake gudu ya same shi kenan to sai sai ce to lalle yana son ya kwaci mulkin sai ce ainihin dama shi da kokai kamar yadda zuwa wani wuri makarun makartun mu fi madinati da ta kudu biyu min ha'ala wa sawfa ta'lam ya ce kulli ne kuka yi don ku fitar mutane daga kasansu ku fitar su daga mulki za ku fahimta ya musu barazana ya ce la'u kaddi an na aidiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum fi judu'in nakhal wa ta'alun wala ta'lamun ayyuna ashaddu azaban wa abqa kaji manya zan yanyanke hannuwanku da kafafunku bisa sabawa wato ina yanke hannun dama in yanke kafar hagu kasan aka aka bar mutum haka nan da ba shi da hannun dama ba shi da kafar hagu to ya ka gani ba yi da balansi ke to sannan kuma da ma shi ke ko ya kyale shi ma ai sai ko ko ko zai yi zai yi da wahala rayuwarsu za ta yi wahala ballantana kuma sai ce kuma duk zan tsire ku a kutattaran kaba na dabinai kuma za ku san wane ne a cikinmu ya fi tsananin azaba kuma waye mai wanzuwa wane waye mai wanzuwa wanda mulkinsa zai wato kuna yin wannan ne don ku kawar da mu a mulki ko to za ku ga waye mulkinsa zai dawama kuma waye ya fi tsananin azaba wato wato za mu azabta ku azabar da ba a saba yi ana yi ba ainihin a gutsutsire muku hannuwa da kafafu sannan a tsitsire ko a gutattu muna cewa tsirewa saboda amma tsirewa ban karewa ya kamata a ce ko da ke sulb ake ce mishi amma mu aka ce sulb sai a ce tsirewa amma kamata a ce ban karewa domin yadda ake tsire mutum kamar ya wato an mai shi yadda ake yin tsire ke in ka ga yadda ake ban tsare kaza masu dukuban tsere nan su sa ta a gefe guda ta gasu don aka tsira mutum aka za a mishi ke amma ban tsare wanda suke sukan ɗaura mutum ne a jikin itace su ɗaure shi ta mau sannan kuma su ɗaura hannuwansa da ƙafafunsa su bashi nan a bankare har ya mutu to kuma kamar yadda ya ce zai cire hannu da ƙafa to in ya cire hannu da ƙafa ɗin ba wai zai sa bandeji ba ne kagan aka cire kafan mutum aka cire hannunsa sannan aka ɗaure shi ta mau aka bankare shi a jikin kututture me zai faru da shi kenan jininsa zai tsiyaye a jinin ya ta tsayewa ko ya kwana ɗaya biyu ko uku tsanani sai ya cika ba ci ba sha har mutum ya cika shi ne ake ce tsirewa a tarihi a shekarun baya ana kisan mutane da irin wannan to sai ce to abin da zan muku ke kuma za ku ga wane ne ya azaba cikin mu ai mai wanzuwa to shine mulkin sa zai bayyana sai zai dawo maka yaran ce shine mulkin sa zai zai dawo maka to mai masu masu sihiri da suka musulunta yanzu yanzu sun zama musulmi yanzu za mu ce masu masu sihiri sai dai mu ce masu sihiri a da tsofaffin masu sihiri wanda suka zo su kwaci mulkin fir'auna yanzu sun yi imani da ubangijin Musa da Haro qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fatara suka ce ba mu fifita ka ba akan abin da ya zo mana na hujjoji da kuma ba mu fifita ka akan wanda ya halice mu ba to wato ba shi yana barazanin kisa ba to sai gashi suka ce to idan kai ne za mu ji tsoro mun ɗauka kai kai ne muka bibita kenan to ba mu bibita ka ba a kan gaskiyar da muka gani hujjoji wanda daga ganin hujja wannan daga Allah take mun tabbatar da hujjoji bayanan daga Allah ne dama shi Musa ya masa wa'azi ya shige su sannan kuma ya zo gwada musu wannan suka tabbatar cewa lalle wannan ne daga Allah ne kuma dai shari'a na Allah ta'ala wanda ya kimsa musu don ka san a ce ka duk shekaru rayuwanka kana ta zuba sihiri rana ɗaya kai imani ai ba karamar baiwa ba ce saboda a daidai lokacin ainihin kasan wani ko da ya gaga shi fir'auna ai ya ga gaskiya kan gaskiya ce amma ya ga cewa shi mulkinsa ne ba son ya rasa to su ma ai kagan za su rasa mukamai in sun tsaya kyan tare da fir'auna ko da ke ji haushin sun ba su yi nasara ba ba su kwata mashi mulki ba amma dai ai yanzu dai ba dai alkawarin mukamai kuma kenan ko amma dai ai dai za a yi masa wani abu tunda sun dan tabuka sai gashi kuma yanzu gashi ana masa barazanan azab suka ce mu bita ka ba kan abin da yazo mana na gaskiya bayyana ta hujjoji kenan kuma da wanda ya fare mu Allah ta'ala da ya halicce mu mun bita shi da bishin komai faqdi ma anta aqab ko kuma ta duk abin da zaka hukunta wato ba ka ce zaka gutsar hannu da kafa ba kuma za ka tsire mu ku tattarar da bene to in ma wannan ne ma ko wani abu daban duk abin da ka ga daman hukunta duk hukunta ko ma mai za ka hukunta inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya wannan an bashi fasaran a fasara ne cewa hukunci da faqad ma an taqal inna ma taqdi za ka yi hukunci ke hadhihi hayatud dunya ma'ana a wannan rayuwar duniya da kai hukuncin ka a wannan rayuwar duniya ne ma'ana baka da hukunci a lahira in mun je lahira kuma kai ne mai hukunci Allah ne mai hukunci rana saboda haka yanzu anan ka yi duk abin da za ka yi iyakanta nan ba ka da iko lahira akwai fassarar kuma wannan rayuwar duniya ita ma mai karewa ce inda ma ta kare hadai rayuwa wannan rayuwar duniya ma za ta kare ma'ana iyakanta da in ka ga mai yi shi kenan bayan wani lokaci ma ko da ma ka zauna a mulkin za ka dawoma ne za ka mutu ba ma hannun ba duk gaba ɗaya ita ma kan da rayuwar duniya ita ma za ta kare duk wa'annan fassarori suna duk suna da ma'ana duk sun suna da kyau ko sun ce mashi iyakan hukuncin ka anan duniya ko kuma ko kuma su ce ai ta ma duniya za ta kare ma'ana ko da ka ma yi mulkin duk ɗaya ne in ka yi mulkin ma ka gama shi kenan ce ko duniya ce to sai ta dawama kun ga ya ce wala ta aro na ayyun na ashaddu azaban wa abqa shi yana ganin zai baka'i ne suka ce to ai ma ita rayuwar duniya ma ba za ta baka'i ba ba ta da kai da zaka zo da cikin duniya ita rayuwar duniya za ta dawama to wanda yake zaune a cikin tafa shi ne ma yafi so shi yafi kusa ma da ya kare kafin da kafin duniya ta kare duk sai sai mutane sun kare kakakaf domin lokacin da za a tashin alƙiyama rabin nan girgizan tashin kiyama ma zai kawar da rayuwar kowa ko da ma ba a ce a ɗauko ran shi ba ma yanzu inda aka kece ƙasa aka ake kece sama kai aka girgiza ƙasa in aka ma girgiza ta tukunna duwatsu suka bi suka bi iska to kai kan zamanin na dan adam aka ballanta na aka yadda yadda a girgiza ba mamaki ainihin wani bangare na na kasar da kuke zaune a tsince shi ya fada can wani wuri mil dubu saboda inda ta girgiza nan wani wuri can wannan ya ce shi ke to kai dai wannan lokacin inda kasar garin ku yayi yayi mil dubu kai na kake kasar da ya ɗebe ka din ma kana nan kafin aje ko ina ma baka ka gani ita kaga ita duniyar ma za ta kare ballantana da ke cikin duniya to kaga kaga zafin imani mana cikin gajeren lokaci ko iko na Allah yanzu yanzu wanda suka zo da sihiri za su za su za su ƙura Musa su ce shi Fir'auna su ne suke wannan magana kamar wanda suka yi shekara da shekaru da imani kamar ainihin daɗaɗɗun daga kumburazozi nan take kawai iko irin na Allah mala Allah ka kimsa mana imani wanda suka dake kawai suka ce shi kenan ga abin da za ka yi inna amanna bi rabbina li yaghfira lana khatayana wa ma akratana alayhi min as-sir wallahu khairun wa abqa mu mun imani da ubangijinmu Allah ta'ala mahalicin sama da ƙasa ubangijin Musa da Harun dun ya gafarta mana kurakuranmu mu muna fata ya yafi mana zunubanmu na da abubuwan da muka aikata da kuma abin da ka tilasta mu na sihiri yanzu ka zo ka ce yanzu mu yi sihiri mu mu yar kura da annabin Allah muna fata Allah ya yafi mana wannan sannan suka yi mishi raddi kuma da yace wala ta'lamunna ayyunna ashaddu azaban wa abqa sai suka ce wallahu khairun wa abqa ba kai wane ne zai dawoma wato Allah ne mai dawoma kuma al'amarin na Allah ce ba alkhairi kai za ka yi azaba ne za ka yi kisan kai ka dawwama kana mulki ko to haka yi gizato shi nasa shi ya fi tsananin azaba kuma zai dawwama to ba haka al'amuran yake Allah shi ya fi kuma shi ne mai dawwama innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya to nan masu fassara sukan ce to wannan za mu iya wallahu khairun abu kadai mun san maganan cikon maganan masu sihiri ko tun da nan ya ce wala ta'lamun ayyuna ashadu azaban wa abqa to la'alla su suka ci gaba da magana ta gaba ko kuma Allah ne amma ga duka alamu maganan ta gaba Allah ne ya dora akan maganan su kamar yadda muka ga yana cikin magana maganan Musa sai ya juya kuma ya mai da lamiri ga yana maganan Musa yana magana da Fir'auna cewa ubangijinmu shine wanda ya ba komai halittarsa sami ya shirya da shi kaza kaza sai kuma magana ta juye Allah ke to nan kuma sai zan kusan haka nan ne sai Allah ta'ala yana cewa to innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la to sha'anin da al'amarin ma'anan innahu haka ba wuce kaje sha'anin da al'amarin wato al'amarin shine wato gaskiyar magana ita ce wanda duk ya zo ma Allah yana mujirimi mai sabawa bai imani ba ya yi muyagun ayyuka ko ya yi imani ya yi muyagun ayyuka ko kuma duk daidai wa ne duk da imani da da kyakkyawan aiki suke suke suke suke su ne masu fice gobe kyama imani da kyakkyawan aiki saboda haka ko da ma za mu iya sawala cewa akwai kyakkyawan aiki da ba imani ma shi ma duk ba mafita ballan za ba za mu iya sawala kyakkyawan aiki ba imani ba wanda duk ya zo ma ubangijinsa yana mujirmi to gare shi akwai jahannam jahannam ne ce sakamakon a jahannam nan zai rayu ne a cikinta ya dawwama la ya mutu fiha wala ya ba zai mutu cikinta ba ba kuma zai rayu ba ma'anar ba zai rayu ba anan rayuwa ma'anar ma amfanin rayuwa a ji daɗin rayuwa shi bai ji daɗin rayuwan ba gashi dare amma ba daɗi shi kuma ga matsanancin azab kuma ba zai mutu gashi yana ci yana sha amma na musifa na bala'i ba na ba na jin daɗi ba yana sa suturan azaba yana cin abincin azaba yana shan ruwan azaba yana kwance gidan azaba yana shan iskan azaba yana kallon azaba yana jin maganan azaba wato magana ma za a mishi maganan da za a yi mishi na tada hankali su mala'iku za su ta mishi izgili ba zai taɓa jin magana mai daɗi ba sannan kuma ba zai taɓa shaƙan iska mai daɗi ba iskan gidan wuta hayaki ne hayaki mai kikaka kamar kamar abin da ban san ba bahaushe ya dauko ya ce barkono tsohuwa ba ko tsohuwa tana da wani barkono ne ba sani ba ko menene ne ba dai wannan yanzu shine iskan shakan jahannama kuma shi zai shaka ba zai taba shakan iska mai daɗi ba har abada kuma abin shan ruwan jahannama abin shansu tafasashen ruwa ne wanda Allah ya halice shi tafasashe ko ya shiga ciki zai rika tafasa ne ko yana shan shi yana tafasansa a makogoron shi yana tafasansa a hanjinsa yana tafasansa ya fi tsarin shi ya ci gaba da tafasansa saboda ba an tafasa ne da wuta ba haka Allah ya yi shi tafasashe shine ko abin shansa ko kuma ga saku mai tsananin sanyi wanda yake masifa ne sanyi a gare shi to shi ne abincinsa abincinsa zakum kalmuhul ya gali fil butuni ka gali alhami kamar darma narkake yana tafarfasa a ciki kamar tafarfakar ruwa to wannan wace rayuwa ce wannan don Allah suturansa azaba a zuzzuba masa kiyasai da kunamai da macizai a sake tsorawa a sake haka komi nasa azaba ne gidan kwanansa azaba komai nasa azaba ne to wace rayuwa ce wannan kaga bai rayu ba rayuwar da ake jin daɗi kuma da a ce azaban za ta yi azaba ya huta ya mutu sai ya huta ba shi to kuma zai mutu to wannan kaman cikon magana ne daga wajen Allah ta'ala wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihati fa ulaika lahum ad-darajatul ula dama dole ka ji an faɗi mummunan ƙarshen mujirmai za ku ga ne kyakkyawan ƙarshen mummunai masu aikin kirki wanda ko duk ya zo masa ya zo ma Allah gobe kiyama kin yana mu'mini to sai aka ce kad amila salihat kaga ya je da imani amma kuma a can da ya je da imanin imanin ne kawai kad amila salihat ya kuma aikata aikin kirki duk lokacin da kaji an ce imani sai kaji an ce aikin kirki in kaji an ki an ce aikin kirki sai kaji an ce imani tare suke waɗannan akwai darajoji masu ɗaukaka ga gare su su masu wanda su jima Allah da imani da aikin kirki jannatu adinin ta jirimin ta ta al'anharu khalidi ne fiya gidajen aljanna na zama wanda ƙoramu ke kurara ƙarƙashinsu kuma za su dawwama a ciki wa zalika jaza'u man tazakka wannan shine sakamakon wanda ya tsarkaka wanda wanda tun farko a wani wuri a Musa ya ce ma Fir'auna hallaka ila an tazakka to ga jaza'u man tazakka ne to ya ke tazkiya din ya ke tsarkaka din to an ba a cikin alkurani ba ban mu labarin barazanan da Fir'auna ya aiwatar ko bai aiwatar ba amma da yawa masu masu tafsiri sun tafi akan cewa ya aiwatar ne ma'ana wa'annan mutanen sun koma shahidai sun zo a masu tsiri sun da safe sun zuwa su kwama da kasan da hanci aka buga kafin yamma duk an gama da su kuma sun kwana aljanna masha Allah amma akwai ba da masu tafsirin da suke cewa tun da dai ba a ce mana yayi ba to tana iya Allah ya kwace su basu da iya yin ba khair kowanne ma dai khair insha Allah ko wannan a ce sun tsaya nan kyam har fir'auna ya cire masu hannuwa da kafafu har ya karkace su tsire su da a kutattaro dunya ba kowa tsoro cewa duk wanda ya kuskure ya bi musa ya jaza in giri same shi sauran jama'a kuma su ji tsoro su wanda ya ga ayar ga an buge shi sai bin musa kenan to yanzu ya hana abin musa da ya kuma ci gaba da ƙara ƙaimi domin bayan wannan komin ƙaimin da ya ƙara masu son gaskiya za su ɗanso su zaga ce gaskiyar magana fa musa ke kan gaskiya sai zama zaga su musa da saboda haka fir'auna ya ƙara ƙaimi yan majalisa suka zo suka ce yanzu za ka ƙyale musa ya barka da kai da iyayen gijinka da shi musa da uwansu su ɓata ƙasa su barka da iyayen gijinka ya ce ai za mu ci gaba da kashe ayansu maza da ƙyale mata mu mun rinjaye ne a kansu mun fi ƙarfinsu ma sai ma'ana sai sai fir'auna ya ƙara ƙaimin azaban da yake to har abin ya wuyata ma bani isra'ila don da can suna sa rai su samu mafita sai ga musa ya zo suna cikin ƙangi da musa ya zo sai suka ga macece ya zo zai fitar da su daga wannan ƙangi na bauta da zalunci da ake musu shekara da shekaru bayan azabta su da bautar da su ga kuma yanka 'ya'yansu to sai kuma gashi yanzu fir'auna ya ƙara ƙaimin azaba ma fiye da wanda yake kisan ma ya fi tsanani bautarwa ma ya fi tsanani ya takura musu sosai har suka yi kuka ya zuwa ga musa suka ce an cutar da mu kafin kai da kuma bayan ka zo ya ce ubangijin ku gaba yake da ya halaka makiyinku daga kuma ko mai za ku yi ku a sakan a ba ku kasan a kuma ko mai za ku yi aka ce su daure su tsaye da sallah to haka nan suka daddaure fir'auna ya ƙara kainin azaba ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لكم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى مني وحي موسى muna cewa da shi tafi da bayina ka bigi hanya a kogi busasshe kar ka ji tsoron riskanka a riske ka kenan kar ka tsoron riskuwa kuma kar kar ka firgi ɗaya to duk ta sha da ta hafi duk ɗaya tsoro kar ka ji tsoron da a riske ka kenan ma'ana wato sai aka yi musa wahayi fita ne da bayina wato su wanda suka imani da kai kenan tattara su ku fita a asirce da daddare isra'i ana ce mashi tafiyan dare fita da daddare da bayina wanda suka imani da kai ku sulale ku fita in kun je ka bugi kogi sai fidda hanya busasshiya ba tsoron nutsewa a taɓo ko nutsewa a ruwa wato ainihin yadda ki kogi kogin zai dare sannan kuma inda zai biyu zai zama wuri ne a ƙarfa mai tsandauri ba taɓo ba sannan kuma ruwan shi kuma zai zama busasshe ya zama kamar dutse kuma ya shiga kawai ba wani jin tsoro ba tsoron halaka daga ruwa kuma ba tsoron fir'auna zai cin masa wannan da yake labarin alkur'ani yakan zo da kira'a nizamin kira'a yakan sa koro magana hakan ba yana nufin ya saba da wai wa'in wuraren da aka ba haka aka faɗa ba wa'in wurare ba a nuna cewa musa an gaya masa ma batun bugun kogi da sanda ba sai da ya je sai da ya je domin mutanen suka ce masa to fa muna jin tsoron ga fir'auna nan zai ce mana sai ce a ina a ina da ubangiji na zai zai nuna mana mafita tunda zai ce ce mu fito zai sanya da kaga wato sai a lokacin aka gaya masa ya daki ruwa din to wannan wannan ba sabani ne ba kawai yadda korowan karatu ya zo kai da kisa din yadda yadda yadda aka san shi haka yake illa iyaka a nan yadda ya zo kenan wato ko da ko daga baya ne da ya isa aka gaya mishi duk dai an gaya mishi din ai an mashi wahayin cewa in yadda ya daki ruwa din فأتبعهم فرعون فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم sai fir'aunu da rundunansa fir'aunu ya bi su da rundunansa abinda ya lullube su ya lullube su na kogi abinda ya lullube su ya lullube su kaga wato da su jama'an musa suka wuce shi fir'auna da jama'a da rundunansa suka shiga da nufin su kamo musa da jama'ansa sai kogi ya haɗe shi kenan ya zama shi kenan kamar kamar ba a yi su ba assalamu alaikum wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada fir'aun ya batar da mutanansa bai shiryar da su ba to kaga shi fir'aun ya kwaso mutane du za a je a a cimma Musa aka da jama'ansa a kamo su a dawo da cigaba da bautar da su ke to amma me ya faru Fir'aun ya halaka ya halakar da mutanensa kaga mutanen mutane su wa suka bi majority wa suka bi Musa ko Fir'auna Fir'auna sai ya mene ya shirye da su ya halakar da su shine ma'ana kaga yanzu ya sa sun yi hasaran duniya su kuma sun yi hasaran lahira yanzu na'am fir'auna yana da mulki haka ne gaskiya yana yana da mulki shine sarki kuma ƙasa tana hannunsa ne kuma kamar yadda ya yi tinƙaho da cewa mulkin misra na hannunsa da kuma yannan wannan ƙoramu da ke kwarara kuma shi ya fi musa saboda shi musa ba a bakin komai yake bai da matsayi sannan kuma ainihin shi Musa bai ma iya ma magana ba gashi kun ba a bakin komai yake to dukiya da mulki na hannun wani Fir'auna su mutane me suke so yawa rayuwar duniya saboda sai su ga cewa za su same ta ne tare da Fir'auna ba za a same ta tare da Musa to halas an bi an bi Fir'auna azu mutane suka nuna kamar mulki hujja duk lokacin da kai ke da iko to kai ne akan gaskiya alaman kai yake da gaskiya ma shi yasa ma kake da iko har ma sukan ce ba Allah ke bada mulki ba an ce na mu sai mu ce masa na ma Allah ke bada mulki shi ya ba fir'auna haka ne Allah ke bada mulki shi ya ba fir'auna amma Allah da ya ba fir'auna mulki kuma ya turo Musa amma ya lizumci fir'auna da ya bi Musa da ya bi Musa da ya shirya amma tun da bai bi Musa ba ya kangare kaga ya halaka ya halaka وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى يا بني إسرائيل mun tsamar da ku daga maƙiyinku mun kuma ku alƙawarin gefen tsauni na ta ɓangaren dama inda musa yakan je kenan a wancan fasar muna cewa ɓangaren dama na dutse yana nufin ga ganin Musa ba ga dutse bai da dama bai da hagu inda ainihin Musa yakan je ya magana da Allah ya sauko ya gaya musu abinda Allah ya ce bayan an tsamar da ku daga makinku fir'auna kenan kuma aka je da ku inda ainihin Allah ta'ala yake magana da Musa ya aiko shi da wahayi ya gaya muku wa nazzalna alaikumul manna masala kun mun saukar maku da manna da salwa man ainihin wani abinci da ke sokowa mutane mukan fassara shi da darba amma darba ne to ta yiwu ina ke darba ya rika sauka ne a kalmani wayansu yan kwari ne kanana sai su fitar da wayansu abubuwa akan lace shi fitar da ya zama kamar zuma to shi kenan da yake na amma shi wannan wannan wasu yan kwari ne suka fito su rika yin wannan amma shi wannan yana saukowa ne daga sama sai ya sassauka a ganyayyakin itatuwa sai fari kwalkwal gurin ban shi mutum ya dauka sai ya sai ya gan shi kamar ice cream ya ɗanɗana ya ji da daɗi kuma abinci ne wanda yake cike da protein da duk abin da ake bukata ga kuma salwa salwa su ana ana cewa yan shida ne ainihin sai tsuntsaye kuma Allah ya yi masu ruwan su sai su zo da yawan gaske yan shida da su zo su ta faɗuwa sai mutum ya kakkama ya yanyanka sai su gasa sannan kuma sai su ɗebo wannan abin da malam bahaushe fassara shi da garba amma dai mannaɗin ya fi a ce mashi mannaɗin kawai duk da ba wani abu ne da aka saba akwai shi ba dama ba shi kafin saukansa kuma ba shi bayan nan saboda ka ba wani abu ne hasatan da yanzu muke ce mashi manna ana zuwa a ɗebo shi wannan wani wani abinci ne musamman yakan rika sauka na amma yakan rika sauka kamar sauka raba ne da daddare in gari ya waye da sai su gan shi a cikin ganyayyakin itatuwa kasan sai su ɗaɗɗebo sai mutum ya tara shi a akushi mai yawa ya rika ci sannan kuma ya gasa ya rasa ya gasa tsuntsaye to wannan tantabaru din kawai shi kenan sai ya lokacin da suke tafiya a a dokan daji ba ba batun noma ba batun guzuri su ɗauko guzuri su tafi da shi sai zama Allah ta'ala ya saukar musu da wannan kuma ya akwai ɗin da ya bugo musu da ruwa wani wuri an ambace nan ko da yake nan ba ba ambata nan ba amma akwai wanda suka aka Musa ya daki dutse da sandansa Allah ya bugo musu da idan dunan ruwa goma sha biyu kowace kabila da mashayansu sai zama ga ruwa ga abinci كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ku ci daga tsarkakan abin da muka azurta ku kuma kai ku yi ɗagawa a cikinsa ku yi shishigi ke idan kuka yi haka nan sai fushi na ya sauka muku wa man yahdid alaihi ghadabi faqad hawa wanda kuma duk fushi na ya sauka a kansa to tabbas ya halaka ya halaka wato wato ku ci ku sha lafiya lau babu shishigi kar ku dagawa kar ku ƙetare iyaka da da da kimbin ka'ida kenan domin ko duk wanda ya ƙetare iyaka zai gamu da ni wannan yana cewa ainihin yayin da Allah subhanahu wataala ya bayyana bani Isra'il ni'imomin da ya musu masu yawan gaske ni'imomin da ya musu masu yawa sai ya ce da su kuma kar ku ɗauki wannan ni'ima ta zama kamar makamin da za ku yi shishigi da fasadi kar ku ga wannan ni'ima da aka yi muku ku shiga tinƙaho har kuma ku shiga ganin cewa ai ku ku zaɓaɓɓun Allah ne kuma ku shiga ɗagawa to in ku haka kuka haka nan to za mu yi da ku abin da muka yi da fir'auna yadda muka yi fir'auna ka da mai uku wa illa fa'alna bikum ma fa'alna bi fir'auna wa junudi to wannan nan kuma suke cewa ainihin kuma tarihi shaida ne gare mu mun gani mun gan shi a mafi rinjayen abubuwan da suka gudana a tarihi cewa wanda aka zalunta in ya zo ya karfi aka ba shi taimako aka taimake shi akan mai zaluntansa sai shi kuma ya ɗagawa ya koma kan irin wancan ɗugwani amma ya ƙara to wa ya fi Allah gaskiyar zance inda yake cewa innal insana la yatgha an ra'ahu staghna wannan haka dan adam yake da can yana mazlumi aka washe nasara akan azzalumi yanzu kuma yanzu ya zama shi shi yayi nasara kan azalimin yakub al'amari na hannunsa to kuma sai ya shiga dagawa ya shiga cewa to ai shine shine zababban Allah wannan ba shi mutum din nan take ba wayansu karnoni da za su biyo baya yawa don ba lokacin da aka sami sauyi karnin farko na na wa'anda suka sha wahala yakan zama da dan sauki in ya tafi ne karnoni biyu uku hudu aka yi nisa sai ka ga yanzu kamar yanzu gashi nan muna gani a kasar nan ana ta buga ganga ana ce ma wayansu mutane jikokin mujaddadi hatta wajen matansu alhali wane ne mujaddadi ko gaya mini eh amma menene sarki dan sarki malami mai wa'azi su su sarakunan kasar hausa suna ganin su a matsayin bakin suna kiwon shanu suna karantarwa a gari daga masu kiwon shanu sai masu karantarwa a gari shi shi yana karantarwa ne to suka suka fara wa'azi wayannan suka ga cewa a mai kawo yan nan wannan al'amari rashin da'a aka tutursa su barazo mala aka tutursa to Allah ya ba su nasara har aka kawar da sarakuna mulki ya shimfiɗu to sai ga jikokin sun da ana ta buga musu ganga wasu manyan sarakuna ne jiya muna wannan magana wani ke ce ma ha akwai wani ma wai intellectual ne yayi yana bayyana tarihin wai sarakunan arewa to sarkin farko dan fodiyo ne ce inna lillahi wa inna ilaihi lalle ba sarki bane ba dan sarki bane malami ne mai wa'azi mai karantarwa to amma kaga da yau da kullun yanzu su kafin ma bature ya zo ke su sarakunan hausa sai da suka koma na zamanin hausa bakwai ba maraba da ba wajen gwarzo da sarakunan hausa na wancan da sarakunan da bature ya zo ya samu to haka nan al'adatan duka bi tarihi haka bayan haka mahal larabawa ko bayan da addini ya tabbata da wannan manzo to daga baya sun koma sun ce sunan su larabawa sun kafa mulkin banuwa ne da banuwa ne sun nausa kasashe sun taka makaman dauloli sun kaba kamshakken daula sun ce daular larabawa ce haka kun bani isra'il bani isra'il to suke kawo misali ne na wannan wanda ba wanda ya kai su dagawa a doron asa bayan kuma ga halin su shi amma sun daure na farko abin da zamu daura cewa ba waɗanda suka aka yi musu waɗanda suka daure ne aka ba su nasarar su ne suka dawo suka zama azalmai ba amma kaga a lokacin da ake saukan alqur'ani ake saukan alqur'ani ana magana da yahudawan madina amma sai ana gaya musu kamar su din ne da suke da rai a nan madina su ne suka wanci abubuwan har ma sai ku tuna da yayin da muka yi muku kaza ku na tuna yayin da muka muka muka lulle ku da inuwa girane gidaje muka saukar muku da man da masara ku tuna da lokacin da kuka ce ba za mu imani ba sai mun ga Allah karara ku tuna da mutane da Yahuda Madina ake amma su wa suka yi wannan kakannin su kakannin su ne to kaga tun anan da yake Allah masanin gaibi ya riga san shi ma shi shi shi ma mazlumi wani lokaci idan yayi nasara yakan koma ya zama zalimi shine yake cewa kulu min tayyibati ma razaqnakum wala tadqaw fihi wala tadqaw fihi kar ku shige a cikin sabayin da alaikum gadai wato bar ganin ku an tsamar da ku in ku kai tsagawa ko ma za a yi fushi da ku kuma wanda duk Allah ya wanda duk fushi Allah ya sauka masa ya ya tabi wa inni lagafaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ni kuma mai yawan gafara ne ga duk wanda ya tuba yayi imani yayi aikin kirki sannan ya shirya nan Allah ta'ala ya amfani da kalmar gafar mai yawan gafara gafara shine rufin asiri rufe laifi ga wanda ya tuba tuba shine komawa ga Allah kuma yi imani ya aikin kirki ba ka taɓa jin an ce lafiya lau ba ba tare da an kawo batun imani da aikin kirki ba kullum ka ji batun imani da aikin kirki ni mai yawan gafara ne ga duk wanda ya tuba yi imani ya aikin kirki sannan ya shirya tare da wannan yanayi na bashir ke cewa nan wa ma hadha fa inna Allah subhanahu la ya'julu bin niqma min min man taga wa baga bal yumthilu wa yu'ajjil asa an yatuba wa yaqub tare da haka nan kuma Allah ta'ala baya gaggawan hukuba ga wanda ya ɗagawa ɗin ya shishige da fatar zai komo ya tuba da tukuma da tuba da ɗaya ne kuma yana karɓan tuba da sharuɗa ya ce sharuɗa hudu wa huwa yakbudu tawbata bi shuruɗin arba'a kama fi hadhihi al-aya a wannan aya nuna akwai sharuɗan tuba hudu na farko annadamu alama kan na biyu al'imanu bil haƙƙi aina ma kan na uku al'amaru bi mujibil iman na hudu kuma al'itida'u ay istimraru alal imani wal amalu salih haka da ya kawo shi nan ya kawo shi kamar yana guda hudu ne ainihin na farko nadama dama ga abin da mutum ya aikata da farko sannan na biyu kuma ya imani da gaskiya duk inda ya ga gaskiya ba inda ran salale yake so ba ke sannan na uku aiki da abin da imanin yake bukata domin ainihin ka in ka imanin imanin ya da sharadi sannan kuma na hudu zarcewa akai yawa zarcewa akai jiddarin kenan daga cikin jimlan zarcewa akai hadda aikin kirki kaga idan muka ce ka aikata ne ka bari ai kaga mu ce ka zarce ba ke yawa wa ma ajaraka an qaumaka ya Musa me ya gagga me ya gaggauta ka gabarin mutanenka ya Musa qalakun ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda yace ya ubangiji na waɗannan suna bin tafarki na ne kuma ne gagawa ya zuwa gare ka don ka yarda don ka ƙara min yarda ke waɗannan mutane suna gurbi na wato suna biye da ni ke wato wannan magana ce da ta auku a yayin da Musa ya je munajati da ubangijinsa to shi ne ubangijinsa yake tambayansa dangane da al'amarin abin da ya boro baya sai ce masa ai lafiya da mutanen nan suna kan hanyar da muke to sai Allah ya bashi labarin abin da bai sani ba qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri mu mun mun jarraba mutanen ka mun fitin mutanen ka bayan ka wato bayan da ka zo ganawa da mu a wannan miƙati to mun sa wata fitina ga mutanenka wannan a wani sura dai ba nan wannan sura din ba an bayyana cewa Musa ya tafi gana da ubangijinsa ne a miƙati da aka yi masa alkawarin kwana talatin da gaba aka ƙara masa da goma ya zama arba'in kuma an ce a wayannan kwanakin ya yi azumi yana ta ibada sannan Allah ta'ala ya magana da shi sannan bayan yin a lokacin da kuma ya bashi waɗansu dokoki to da ya zo sai ya sami abin al'ajabi ya sami abin al'ajabi cewa Allah ya sa mai mutane jarabawa sun kibe shine ainihin fitinan samiri samiri kamar ga alama ko sunan mutum ne ko kuma sunan kamar dai sunan dangi ne tare kuma sunansa kenan samiri din amma ba ka ba ba samiri yake ne kila ko wani gari ko wata kabila ko wasu mutane sunan su samarawa to shi wannan sai ya zama basamire guda daya ko kuma tana yi haka nan sunan za su yi amma dai in dai larabci ne amma nan ma da larabci ne da alif da asamiri kaga basamire ke to bari mu ce mishi samiri din ne kuma mu ce mishi basamire to mun fitin mutanen ka samiri ya batar da su farja Musa ila qaumihi ghadbana asif Musa ya dawo ga mutanensa yana mai fushi yana mai bakin ciki yanzu mutane sun bace kuma qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum mu'adan hasana yace aku mutane na ashe ubangijinku bai muku alƙawari alƙawari mai kyau ba na cewa dama bayan ya samar da ku daga fir'auna kuma ya ce muku akwai alƙawarin ma zai zo zai je zai kai ku wani wuri ya tsugunar da ku kuma zai tabbatar da ku a ƙarfan daula zai yalwata muku zai muku kaza sannan kuma zai saukar da littafi wanda zai zama shirya gare ku kuma na je ga ubangiji na duk in zo in zo muku da wannan littafi afa qala alaikum al ahadu am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'id alƙawarin ne ya muku tsawo wato tafiyan da ne yi lokacin in je karɓo wannan shirin shine ya muku tsawo ko kuma kun kun nufin fushin Allah ya sauka muku ne domin baya an karanta cewa Allah ya musu gargadi cewa bar ganin Allah ya yi muku wannan ɗaukaka kar ku yi shishigi don in kun yi shishigi fushin Allah zai sauka to ko kun so fushin Allah ya sauka ne sannan shine kuka saba alƙawari da don na bar ku akan shiriya na na ya bar ya bar masu dan uwan Harun a matsayin halifansa magajinsa ya yi masa wasiya da cewa halicce ne a mutane na kai gyara tsakanin su karka bi tafarkin mabarnata da sauransu kuma ya san Harun ya rike alƙawari din to amma ga abin da ya zo ya samu قالوا أخلقنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدبناها فكذلك على السامر suka ce to lallai ba mu saba alkawarinka da ikon mu ba wato ma'ana mu ba mu da ke al'amarin mu ba al'amarin ba muna da zaɓi ne cikin sauƙi muka zaɓi abin da ke daidai ba wannan kuma yana kamar ainihin shi shi wanda ya laifi maimakon ya nuna ya yi nadama laifin da ya faɗa kansa sai ƙoƙari ya tunkuɗe a kansa ya ce wani ne da laifi wai ba laifinsu ba ne samiri ne suka ce mu ba mu saba alƙawarinka da a nan ɓangaren ba bi malki na wato ba don kanmu ne muka yi amma mu an ɗora mana ne nauyi na kayan adon mutane lokacin an ce lokacin da suka baro misira akwai karikitan aro irin wadda karikitan ado irin wanda mata sukan sukan yi ado da shi dinnan walwalan da suka sa a wuya da kunni da zaren buwan hannu da sauransu da kwandagan kafa to irin wayannan to kayan ado na mutanen misira wanda suka ara to sai suka zo da shi da yawa lokacin da sun fito baktasan cikin dare ne to sai samiri ya ce duk su kawo wa'annan kayayyakin adon gwalagwalai din kenan sai tattara sai ya narka sai ya yi musu marabi shi shi ne nan suka bauta sai wasu ne ke to ai ba laifinmu ba ne mun an tsora mana ɗawainiyan kayan mutane na adonsu fadakadar na sai muka wurgar da su muka samiri muka ce to wannan amanan wasu ne muka zo da shi yanzu zai da mu tafi da kayan wannan tun da ba nan bane sai samiri ya fito da to duk tattaro sai suka wurga suka tattara faka dalika al-asami haka nan al-asami ya tattara ya narka fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khawarun fa qala fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasi sai fitar musu da maraƙi jiki yana ƙara irin yadda maraƙi ke mukan ce ɗan maraƙi ko ka ce maraƙi ko ɗan maraƙi duk ɗaya shi ne ɗan saniya ɗan ƙaramin sa jaririnsa sai fito yana ƙara irin nasa yana mo amma kuma gashi ya yayi shi ne da zinare ya narka zinare ɗin ya yi shigen maraƙi da shi sannan sai gashi ya zo yana ƙara wasu na cewa karan nan kara kawai ake ji amma baya motsi sai shi samiri da magoya bayansa suka ce haza ilahukum wa ilahu musa fanasi wannan shine ubangijin ku kuma ubangijin musa amma ya manta shi samiri abin da ya ce musu to tun ba a ga musa ba to ai ya je ya ubangijin nasa ne ya bace masa bai gan shi ba to ya je neman sa to gashi nan shi bai san ya bashi na ya je na su nemi shi ai ga ubangijin nan sai suka gama riki yana kalkali kuma yana ƙara suka ce a ashe duk tuntuni shi muke bauta ma shi ne ya tsamana mu daga ruwa din nan kuma ya saukar mana da manna da salwa ashe tuntuni shi kai shi ne gaskiya ka kwace mu kenan sai shi kenan sai dawafi sai dawafi ana da kila samir ya fito musu da surkullan da za su rika yin suna dawafi kila tafi da fito ne suka yi ta dawafi ana ta ana ta ana ta ibada malam ga dan mariki mariki ya koma shi ne ubangijinsu amma ce akwai shi dan adam yana da wani rauni wanda sai wanda Allah ya kwata cewa daga raunin da yake da shi har da cewa shi yana sawwala cewa duk wani abu saman mai gananne ne duk abu saman mai gananne ne har ma akwai cikin da suka yi zanga cewa duk abin da yake akwai shi ana iya ganin haka ya dauka saboda haka biyar da kai da mutum a kwakwalwansa sai ko da ana magana ne gandan gani na aushi sai ya tsawala shi saboda haka yanzu da ana magana annabawan da suka gabata a ce jirgin ruwan annabi nuku abin da zai kawo kwakwalwanka mene za ka shirya jirgin ruwa a kan ruwa za ka ɗauki suran wannan jirgin ruwan a kan ruwa ka sa shi ko da ke kwayan da za mu ce zana nasa abin da ke kwakwalwansa abin da zai zana daban ne in ya iya zana amma dai kowa sai ya sa sura da ka ci jirgin annabi nuhu sai ya tunanin jirgin in bi man ka ce annabi nuhu ya ce masa kaza sai ka sawwala a ranka wani mutum yana magana kuma da yadda kai kake sawwala ya nuhun yake kana tunanin dogo ne yana da dan jiki ya ne ne oho dai sai ka sawwala saboda ka duk lokacin da aka gaya maka wani abu nan da nan kwakwalwanka za ta yi sauri ta sawwara suran wannan abu to wannan raunin na mutum sai kuma ya je ga an ce Allah sai ya kokari ya sawara suwa shi ko Allah baya tsorontuwa to shaidanu ta nan suka biyo ta sawara mutane cewa shi ma yana da sura shi ma jiki to har ma to jiki ana ta sawara shi ba a ganshi ba to sai a yi shi kuma a addinin nuka da yawa sai zama uban iyayen gijin ga sunan dai to su dai suna tunanin suna bautan ubangiji tun tun amma dai suna ganin ba su sani ba su taba ganin shi ba samiri ya fito da shi sai ya zama fitina sai suka ce shi afala ya rauna an Allah ya rji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ba su ganin cewa baya maida musu zance kuma baya mallaka musu cuta ko amfani shi wannan malakin da suka rike sai ya zama duk da ke yana ana jin ƙara na fitowa daga cikinsa amma dai baya motsi baya magana sannan kuma bai cutar da su bai amfana da su bai amfana musu kuma amma dai dama dai fitina ta bautan wani wani Allah haka nan take yana ganin wani lokaci sai ya roki amma bai samu ba amma dai sai ci gaba daidai ko kuma ya gade abin bai shi akan kansa bai tsina nama kansa ko mai kira ma samiri yana wanke shi amma kuma an ce shi ne ubangiji kaga yana bukatar samiri ya mu gyara shi kila yana masa ado ya shafa masa turare kaga shi yana bukatar samiri kenan amma kuma samiri ya ce shi ne ubangiji sannan sun mabiyan samiri suka suka suka suka ce shi ne ubangiji wala karkada lahum harun min qablu innama hutumtum bi wa inna rabbakum arrahmanu fattabi'uni wa ati'u amri harun tun kafin nan ya ce musu an fitine ku ne da wannan abu harun alaihi salam dama kafin tun bayan da samir ya kullo da wannan shi dama shine khalifan Musa alaihi salam ya riga musu cewa wannan abu fitina ce ubangiji baya gano ba ubangiji ba jiki bane ballantana a ce kuma saniya saniya dan saniya kuma gashi yana da wannan wannan wannan suka ce ina yace wa inna rabbukum arrahman ubangijinku shine Allah madaukakin sarki malicin kowa da komai wanda gani baya da sukansa shi ke da sukan gani shi ke da iko kan kowa da komi shi ya da ci kowa da komi saboda haka shi ba jiki ba ne ballanta za a gan shi da mai iyaka shi jiki yana da raununukan jiki na da yawan gaske wanda ba zai yiwu mai hankali jingina ma Allah jiki ba ko da ko babba ne jikin komin girman jikin duk komin girman jiki an yi tarkibin shi ne an har hada shi ne ko da yanzu ka ga gini skyscraper ko da ya kai hawa ɗari ko ya wuce ya aka ya zama gini hawa ɗari an an jajjona waɗansu abubuwa jone-jone wato ainihin an har haɗa abubuwa ya haɗa wannan haɗa wannan sai aka aka samo siminti da yashi aka kwaba da ruwa aka haɗa kaza aka matsa wannan aka ɗauko katako da ƙarfe da su menene aka dunga ɗaɗɗorawa saboda aka duk abin da ka gan shi yana da jiki murakkabi ne an harhaɗa shi to kuma duk wani abu da aka harhaɗa shi daga ɓangarori to da mai tarwatsewa ne zai ƙare kaga jikin mutum ɓangarori ne su ƙashi da jijiya da tsoka da jini da kaza da kaza da gashi ga sunan saboda haka wannan yana kan tarwatse sai ya mutu akan bangale shi ma sai ga shikenan sai ga an an an yi hadari ya da gwargwaje shikenan kuma an gama ya kare yawo in kuma aka saka shi a ƙasa ma sai in ma ba shi ba sai ya rufe in kuma aka shi zai ga ya zama ƙasa ya baje saboda tarkibi ne haka gini ko ya dade dai dai wargaje duk abin da ka sani jiki komin girman sa ko wata da rana da sama da ƙasa duk cikinsu marakabai ne kuma za su faruwa wato al'adan abin da ke da jiki shine yana karewa sannan har wala abin da ke jiki komai girmansa yana rike muhalli yana keɓanta da muhalli in yana nan ba shi can to komai girman abin kuwa kaga yanzu idan aka ce yana nan to ina ke yana nan idan mutum aiwa ne yana cikin daki yana cikin daki to yana waje ba shi waje in yana waje kuma yana cikin daki ba shi to duk nan wannan wannan fadi ke ba shine mahallin sa ba lokacin da muke karatu na Hajjar Balaga kudu ban farko akan abin tauhidi mun ka kawo wannan cewa in haka nan ne duk sifa irin na jiki to ba zai zama na Allah ba domin in Allah in ka ce in ka ce Allah jiki ne ka ce murakkabi ne mai mai karewa shi ko Allah azali ne kuma hatun abdu a zaka kuma yana da araba na kuma yana kuma baya mutuwa kaga ba jiki ne bake kuma lalle shi shi jiki yana ya zama a wani wuri ba shi a wani wuri shi ko in ka ce Allah yana nan ne ba shi ajin shi Allah ba ba ba ba ba ba ke banta da muhalli muhalli baya shi baya daukan sa da sauransu da sauransu dai amma dai wannan rauni na dan adam na kullun ya ga ya ga abu yakan ja mashi irin wannan wanda har yanzu har ma kuma a cikin littattafan da wa'in suke rubuta su ce na ka'idi ne da kuma tauhidi suna sawara wannan kila ma kun ji wa'in su kulle a lokacin da wani yake yin tafsiri tafsiri a wannan wata yana yana bayyana inda Allah yake ko wasu sun ɓata tauhidi suna cewa Allah yana ko'ina to yana sama ne to la haza wa la za Allah ba a sha'anin muhalli ba a jingina mu sha'anin muhalli ba ko cewa yana ko'ina wannan ba magana bai da ma'ana kazalika kuma ya keɓanta da muhalli shi ma bai da ma'ana wani saboda shi wannan sifa ce ta halittarsa shi ko ba halitta ba shi ne ya halitta قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى wannan zan za mu tsakata insha Allah su mutanen bayan haruna ya yi musu wannan wa'azi suka ce a ina ai ba za mu gushe ba muna nan muna masa itikafi muna dimanta kenan za mu dinga dimantan wannan ubangiji namu wanda samir ya kawo mana har sai in Musa ya dawo to anan za mu tsora insha Allah nan gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi zahiri to insha Allah muna nan dai a goman karshe na lokacin ɗaura ɗamara tun da yake wannan kwanukan na ramadan suna karewa ne malam bahaushe ka ce laifin daɗi karewa to lallai wannan alheri yana ta raguwa ne ta raguwa ne kuma saboda haka yanzu ya fi yawa saboda ko ba komai yana karewa ne ballantana kuma goman karshe masu darajar gaske to kuma mu dai anan mun gama duka laya da kadar sun riga sun wuce mun yi bakon malami habibi daga birnin najab birnin imam ali wanda kuɗa ba an saba su kan zauna akan mumbarori su ba da zantuttuka insha Allah da yana nan cikin ɗaya daga cikin layar kadar nan insha Allah da da shi mana hudubobi da kuma sallah da addu'o'i to amma dai layar kadar din sun riga sun wuce amma duk da haka nan tun da dai ya zo insha Allah za a amfana da da zuwansa saboda haka yau da daddare kamar da aka an zo shi layar kadar din aka zo ma sai ya sara kamar karfe nawa 11 goma ko 11 11 to karfe goma sha ɗaya na dare ko ya yi dare ya yi dare saboda wasu za su tashi su koma gida in an kammala to goma insha Allah insha Allah kamar goma in aka zo nan wannan muhalli dai kamar yadda aka saba insha Allah za a sa sha hudu da addu'o'i da sauransu insha Allah zai mana irin na najaf din anan insha Allah ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم طبنا وارحمنا واصلح ذات بيننا واللي بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت التواب الرحيم سبحان ربنا